الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin 23 ga watan sha'aban hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina 1440 wanda ya dace ma 29 ga watan hudu shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna bulugul maram na shekul imamul hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata ba maganar haka ba hakkinta ba ne bukata ce ta kama ita ma in wata bukata ta kama yi mata za wannan duk wani al'amari ne wanda su mata sun jahilce shi kamar yadda wani uwa yake faɗa wai ɗayar ba ta da lafiya magani ne bai so mata wai ita ma ya an so mata magani shi al'amari ne wanda in bukata ta kama kenan kowa a yi masa bakin gwargwadon bukatar shi amma ba maganar cewa in wata bukata ta kama cewa in an mata ita ma wacce sai an mata wannan kwata-kwata babu shi a shirarci kamar yanzu misali kai ne kake da yara ai an ce dole ne mutum ya yi adalci tsakanin yaran shi to a nan kasancewar wani yaro wata bukata ta taso wanda ya cancanta a yi masa in aka masa ba mu gane cewa sauran yaran sai a musu shi ma wannan in bukata ta kama shi ma a yi masa wannan shi ne ka'ida shiranci na'am wannan kwata-kwata bayi da asali a addini na maganar cewa ko wani kaya ya bace cewa a zo a sanya alkur'ani ko idan mutum bai dawo da shi ba ko wani abu a zo a ce an sa alkur'ani ko wani ya yi kaza wannan kwata-kwata bayi da asali a addini kayan sun bace kawai cigiya za a yi kayan tsuntuwa ko kayan amana mutum a matsayin shi na mumini in ya tsinci kayan da ba na shi ba dole ya yi cigiya in an samu mai kayan ya fito ya yi bayani bayani mai gamsarwa ya ba da sifofin abin da ya yadda to sai a ɗauka a bashi na'am
wani ma ga alaihi salam samu an wali ya shiga wata ramadan har wata ramadan wai dangane da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man mata wa alaihi siyamu sama anhu waliyuhu duk wanda ya mutu halin akwai bashin azumi a kansa makusacinsa wato sai ya yi azumin a madadinsa wannan azumi da ake rama ma mamaci ya keɓanta ne da azumi na addaban azumin da mutum ya ci ma kanshi alwashi kamar yadda abdullahi dan abbas da aisha allah ikara mata yadda suka tabbatar mana cewa azumi na addaban shine ake ramawa a madadin mamaci kuma haka hadisi na ibn umar allah ikara masa yadda kamar yadda hadisin yana cikin sunan tirmidhi don haka in azumi na ramadan ne mutum ya mutu da bashinsa to makusantansa iya abin da za su yi ciyarwa za su yi a madadin kowane yini za su ba da mudu daya kaddara cewa azumi goma ne ake bin shi allah ya masa rasuwa to mudu goma za su bayar in azumin wata guda ne mudu talatin za su bayar amma in azumi ne na addaban wannan dole a rama ma mamaci kamar misali ya ci ma kanshi alwashi cewa ya Allah kana da alkawari a kaina in har wannan bukata ta wata biya to zan yi azumin wata guda saboda kai to idan wannan bukata ta biya yin wannan azumi ya zama wajibi a kansa in Allah ya masa rasuwa ba tare da ya cika wannan alwashi da ya daukan ma kansa to makusantansa sai su rama masa wannan azumi kamar yadda wani ya zo kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallahi mahaifiyata ta hau teku ta ci alwashin za ta yi azumin wata guda in Allah ya sauke ta lafiya kuma Allah ya sauke ta lafiya ba tare da ta yi azumin ta koma zuwa ga ubangijin da maza Allah sai yake cewa ba ni labari ba ni labarin cewa mahaifiyarka in ana binta bashi ka biya mata wannan bashi ya biyu ya ce kwarai manzo Allah ya ce to uqubullah fallahu ahqqu bil wafa kama kana ku biya Allah bashin sa Allah shine mafi cancanta game da biyan bashin sa dan haka wannan dalili ne wanda yake tabbatar da azumi na addawal idan mutum Allah ya masa rasuwa to wannan za a rama masa azumi amma in na Ramadan ne sai dai a ciyar na'am wai idan aka ce yau ramadani ya kama idan yau ramadani ya kama misali aka ce an ga wata tutun a wannan lokaci za a fara salatun tarawih in kamar an samu labarin kenan tsayawar wata tun da wuri kenan ana gama sallar isha sai a tashi a yi tarawih in kuma ba labari an gama sallar isha jama'a duk sun shiga sha'aninsu to wannan kuma wanda zai iya yi a gida ya yi a gida amma wannan jami'i kuma sai a bari gobe yi so a yi darasi da ya gabata da taimakon allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin baban da ke bayani game da sifar hajji da yadda wato aka so mai hajji ko mai umra wato ya shiga makka kamar yadda bayani ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato da zai shiga makka ya shiga ne ta hanyar da ake kiranta kada'us saniya wanda hanya ce wadda take saman dutse kuma mai wahalar bi kamar yadda bayani ya gabata abu sufyan Allah ya kara masa yadda kafin ya musulunta yake cewa ai shi ba zai musulunta ba sai ran da ya ga wato dawakai suna kullowa ta kada usaniya shi a iya tunaninsa abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba a ce doki ya shigo maka ta wannan hanya hanya ce ta saman dutse kuma lalloki ne kuma hanya ce mai wahalar to wannan kalima dai ya faɗe ta a kunnan al-abbas ibn abdul muttalib abdullahi al'abbas ibn abdul muttalib sai ke cewa me yasa kake faɗar haka sai yake cewa wallahi abu ne ya ɗarsu a cikin zuciyata ina ganin har abada bayan da za a yi doki ya shigo maka ta wannan hanya to shine lokacin da aka zo fatku makka a cikin waƙar da hassan ibn sabit allah ya kara masa yadda ya yi shine yake cewa adimna khailana in lam tarauha tusirun naqa'a maw'iduha kadahu a wata riwaya tusirun naqa'a matlaquha kadahu aka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka ce ga abinda Hassan ya faɗa yana cewa adimna khailana Allah ya hallakar da dawakanmu in lam tarauha in har baka gansu ba tusirun naqa'a wato suna tada kura madalaquha kada'u wanda mashigarsu zuwa makka wato nan kada'u saniya ma'ana ta inda suke hudo ma makka kenan wannan kada'u ita ce kada'u saniya da za a bi ta wata hanya manzon Allah sai ya ce a koma a biyo ta inda Hassan ya fara ta nan kin aka shigo to shine al-Abbas ibn Abdul Muttalib ya maida ma abu sufyan martani ya ce masa yaya ka gani to don haka kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai fita daga makka sai ya fita daga hanyar da ake kiranta kudan wanda ita kudan hanya ce wadda take cikin korami to don haka wasu daga wannan kuma ya kasance ne a shekara ta takwas da hijira shekara da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci ya ci maka da yaki to don haka wasu malamai suka ce in za ka shiga makka da niyyar hajji ko da niyyar umra to abin da ya dace ka shiga ta hanyar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga haka in za ka fita ka fita ta wannan hanya ko da hanyar wata kawo ka bato ka karkato ka biyo ta wannan hanya wasu daga cikin malamai magabata suka ce a suka ce shiga ta wannan hanya da manzon Allah ya shiga da fita ta inda ya fita wannan ba sunna bace daga cikin sunnonin haji suka ce shi ma katari ne aka yi hanya ta kawo shi da don haka dai wato abin da ya dace mutum ya shiga ta inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga kuma ya fita ta inda ya fita saboda wannan yana nuna cikakken koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda magabata ba ma al'amari na ibada ba al'amari na al'ada ma kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke to shine a darasi da ya gabata mun tsaya karshen wato hadisi na Umar Allah ya kara masa yadda wato lokacin da shi umar allah ya da shi ya zo ya sumbanci alhajarul aswad bakin dutse wanda a hausa muke kiran shi wurin shan nono faƙala umar sai ya faɗa a cikin taron jama'a ya ce inni a alamu annaka hajar ya ce lalle ni na yi sani na tabbatar da cewa kai dai wani dutse ne la ta duru wanda ba ka iya ije ma bawa wani tsanani daidai da misƙalar zarra wala tanfa kuma ba ka iya janyo masa amfani daidai da misƙalar zarra sai ce walaula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yukabbiluka ma qabbaltuk yace wallahi in ba dan na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na sumbantar ka ya ce wallahi ba zan sumbance ka ba hadisi ne muttafaqun alai ma'anar la ta duru ma'ana ba ka iya ije ma mai sumbantar ka wani tsanani ko mun kankantarsa malantana ka yayi masa wala tanfa kuma ba ka iya janyo masa wani amfani ko mun kankantarsa me yasa domin amfani janyo amfani ko iji tsanani ko yaye shi abu ne wanda ke hannun Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ubangiji mai girma da ɗaukaka ke faɗa mana a can cikin suratul an'am da suratul yunus wa in yamsaska Allahu bi dhurri fala kashifa lahu illa hu wa in yamsasaka bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir a can cikin wato suratul an'am haka a cikin suratul yunus ubangiji ta'ala ke faɗa wa in yamsasaka Allahu bi durri fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim to don haka a takaice a nan abin da muke so mu sani wannan hadisi yana karantar da mu manufa game da sumbantar wannan bakin dutse shine tsantsar koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya zama wajibi akan dukkan musulmi wanda zai sumbanci wannan dutse ya yi ƙudiri a tsake-tsakin zuciyarsa cewa wannan dutse baya iya ije ma bawa wani tsanani ko ya yaye masa kuma bai isa bai janyo masa wani amfani iya abin da zaka tabbatar da shi a zuciyarka haka kuma wannan yana nuna mana sumbantar duk wani dutse baya halatta in ba alhajarul aswad ba an gane ko sumbantar wani dutse da sunan neman albarka baya halatta in ba wannan dutse alhajarul aswad wanda aka sunanta mana sumbantar shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sumbantar shi albarkar da ake samu ta hanyar koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da sumbantar shi amma ba dan shi dutsen ba zai ije ma bawa wani tsanani ko ya janyo masa amfani kuma wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana ya zama wajibi akan malamai su bayyana ma jama'a duk wani abu wanda ake tsammanin cewa akwai shubuha a cikin shi duk abin da ake ganin akwai wani al'amari na shubuha mutane za su iya rikita game da al'amarin to ya kamata a bayyana ma jama'a hakikanin gaskiya kamar yadda anan umar yana cikin dawafi ne fa a gaban jama'a da ya zo zai sumbanci wannan dutse ya daga murya shi yake faɗa ma jama'a yake cewa wallahi na tabbata kai dai dutse ne wanda ba ka iya ije ma bawa tsanani ko ka janyo masa amfani ya ce in ba dan na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na sumbantar ka ya ce wallahi ba zan sumbance ka ba kuma wannan hadisi yana nuna mana cewa ashe musulmi wani lokaci akan ji masa tsoron ya fada cikin wani aiki daga cikin ayyuka waɗanda suke na jahiliya don haka ba komai yake kare bawa game da fadawa cikin aiki daga cikin ayyuka na jahiliya face koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da za ka yi to ka yi kokarin kwatanta koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato a cikinsa za mu tashi kenan hadisi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي الطفيل رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمهجن معه ويقبل المهجن رواه مسلم وعن يعلى بن بن أمية رضي الله عنه أنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مبتدئا ببرد أخضر رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وعن أنس رضي الله عنه أنه قال كان يهل منا كان يهل كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل رواه البخاري ومسلم وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وكانت سبقة تعني سكينة فأذن لها متفق عليهما وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النهر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت رواه أبو داود وإسناده على شرع مسلم وعن أروة بن مدرس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة وعن عمر رضي الله عنه أنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرك سبير وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس رواه البخاري وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم أنهما قالا لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة رواه البخاري وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه أنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النهر ضحى وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على أثر كل حصى ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل رواه البخاري malam Allah ya ji kansa na fata wato wannan riwaya ce ta abu dufai Allah ya kara masa yadda ke fada ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi wasallama ya dufu bilbai yake cewa tabbas na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na dawafi da ɗakin Allah mai alhurma ma'ana yana kewaye ɗakin Allah mai alhurma idan ya zo daidai hajarul aswad wa ya stalimu rukuna bimi hijanin ma'ahu mazan Allah sai ya sumbanci ya shafi wato shine alhajarul aswad abinda ake nihi da arrukun a nan kenan gimshikin da ke akwai hajarul aswad a jikinsa domin karin mu manta hadisin ibn umar yake cewa ban ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na sumbantar wani ginshiki daga cikin ginshikan Ka'aba in ba waɗannan rukunan guda biyu an gane ko rukunin da ke akwai hajarul aswad a jikinsa sannan rukunin yamani to don haka shine anan ya ce wa yastalimu rukuna bi mihijanin ma'ahu wato manzon Allah yana sumbantar hajarul aswad wato da wata kokara tare da shi ma'ana wata kokara a hannunsa idan aka ce kokara ita ce sanda ma'ana wadda take mai lauyayyen kai ke ita ce ake kira mihishan an gane ko sanda wadda ake dogarawa amma wadda kinan kanta yake da takulan kwasa ita ce ake kiranta mihishan to da irin wannan sanda wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ya zo sai ya shafi wannan dutse da wannan sanda wa yuqabbilu al-mihjan ita sandar manzo Allah sai ya sumbunce ta me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ke haka saboda kasancewar anan wato yana nihin sauƙaƙa ma jama'a domin akwai cunkoson jama'a kuma wannan dawafi wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi shi ne a hajjinsa kuma hajji wadda take ta kwana har ma kamar yadda yake cikin wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi dawafi wato akan raƙuminsa wanda da ya yi akan raƙuminsa a duk lokacin da ya kewayo daidai hajarul aswad wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya daga hannu ya yi ishara ya ce Allahu Akbar to shi ne a nan yake cewa ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi wasallama ya dufu bilbai ya ce tabbas na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na zagaye ɗakin Allah mai alhurma ma'ana yana ɗawafi wa yastalimu rukuna wato manzon Allah yana shafar hajarul aswad bi mihi shanin ma'ahu da wata kukara da ke hannunsa wayu kabbilul mihijan ita kokarar manzon Allah sai ya sumbance ta to don haka wannan ita ce dama ta biyu kamar yanda a wancan hadisi na Umar wato bayani ya gabata ita shine abu na farko kenan in har ka samu damar sanya kanka cikin kogon wannan dutse ka sumbanta to wannan haka shine ake so amma ya kasance babu cunkoson jama'a yadda za ku ringa cunkudar juna kuna masu da juna cutar da muminai haramu ne in wannan dama ta farko bata samu ba to shine wannan dama ta biyu kamar yadda yake cikin wannan hadisi na abu dufai wato mutum sai ya shafi wannan dutse da hannunsa ko wani abu wanda yake hannunsa kamar yadda manzon Allah yake shafar wannan dutse da kokara kenan in ma ka ɗora hannunka sannan ka sumbanci hannu ko ka ɗora wani abu da yake hannunka sanda ko abin da ya kama da haka idan ka taɓo shi sannan kuma sai ka sumbanci abu wanda kasancewar akwai hadisi wanda yake nuna cewa in har mutum bai samu damar ɗora hannunsa kenan ya sumbanci hannun to mutum kenan zai iya nuni da hannunsa daga duk inda yake kamar yadda wato ibn juwai ke faɗa cewa na faɗa ga malami na aba ibn abi raba na ce masa shin ko ka ga wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato idan sun shafi wannan dutse hajarul aswad cewa suna sumbantar hannuwansu sai yake cewa kwarai ya ce haka naga jabir ibn abdullah da abdullahi dan umar da abu sa'id al-khudri da abu huraira allah ya kara musu yadda idan sun dafa wannan dutse da wani abu wanda ke hannunsu to wannan abu sukan sumbance shi kamar yadda suka ga manzon allah sallallahu alaihi wa sallama na yi idan ya dora sandar shi akan wannan dutse sannan sai ya sumbanci sandar don haka malamai suka ce in har kenan dafa wannan dutse da hannu ko da wani abu mutum bai samu wannan dama saboda cunkoson jama'a kenan daga inda kake kawai sai ka daga hannunka kai nuni kai gabbara ka ce Allahu akbar kamar yadda aka rawaito Umar Allah ya kara masa yadda wato kamar yadda aka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ga Umar kamar yadda hadisin yake cikin musnad na al-Imam Ahmad manzo Allah yake cewa ya Umar innaka rajulun qawiy Umar kai mutum ne wanda yake kakkarfa manzo Allah yace la tuzahim alal hajar kar ka ringa turayya da juna da sauran jama'a a wajen sumbantar wannan dutse kar ka yi matsatsa da jama'a manzo Allah yace in har kai haka fatu zai fa za ka iya cutar da waɗanda suke ramnana manzo Allah ya ce in har ka samu sarari babu cunkoson jama'a manzo Allah ya ce ka sumbance shi in har haka kin bai samu ba manzo Allah ya ce kawai ka fuskance shi wato ka daga hannu kai kabara an gane ko ka fuskance shi kenan ka yayala kai kabara ka ce Allahu akbar manzo Allah ya nuna masa cewa haka za ka yi in har wannan dama kenan bata samu ba don haka dai wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana cewa sumbantar wannan dutse sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisai da dama sun zo waɗanda suke nuna fadala ta sumbantar wannan dutse kamar yadda aka rawaito hadisi na cikin sunan tirmizi wanda imamu tirmizi ya kyautata danganan hadisin daga abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan dutse da kuke gani hajarul aswad manzon Allah ya ce a ranar kiyama zai zo yana da idanu guda biyu an gane ku idanu kuma waɗanda suke gani kuma da harshe wanda ke furci ya ba da shaida ga duk wanda ya sumbance shi da gaskiya duk wanda ya sumbance shi da gaskiya ma'ana dan tsantsar koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan dutse zai ba da shaida a kan shi a ranar kiyama kina wannan duka yana daga cikin jumlar yawma idin tuhaddisu akhbaraha yinin da ƙasa take ba da labari game da duk abin da aka aikata akan ta na alkhairi da na shari to don haka wannan dutse zai ba da shaida ga duk wanda ya sumbance shi da gaskiya wato a ranar kiyama don haka dai a takaice wannan hadisi kina yana fa'idantar da mu sumbantar wannan dutse kenan ta hanyar mutum ya dafa da hannunsa ko kuma ya dafa da wata sanda kenan sai ya sumbanci hannun nasa ko ya sumbanci sandar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke hadisi na gaba hadisi min ya alabun umayya Allah ya kara masa yadda ke faɗa fafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bi burdin akhdar wato ƙafan nabiyu sallallahu alaihi wasallam muqabi'an bi burdin akhdar yake cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi dawafi muqabi'an wato manzon Allah yayi yafi wanda ake kiran shi al-ittiba ana kiran shi al-ittiba ana kuma kiran shi at-ta'abbud at-ta'abbud misali wannan mayafi sai mutum ya zo ya sanya tsakiyar mayafin kenan kasar karkashin hammatarsa ta dama idan ya shigar da shi karkashin hammatar shi ta dama misali ka ɗauki wannan cewa shine faɗin mayafin kenan nan shine tsakiyar shi sai ka sanya shi karkashin hammatarka ta dama kenan wannan harshe da wannan harshe sai ka janyo su sai ka ɗora su kan kenan kafaɗarka ta hagu kenan a nan kuma kafaɗarka ta dama ta bayyana kenan damtsanka ya fito fili shi ne ake kiran shi alibdiba ko kuma ka kiraye shi atta'abbud idan aka ce atta'abbud an ciro shi ne daga al'ibe ma'ana sanya wani abu karkashin hamata domin shi mai irin wannan yafi ya sanya tsakiyar mayafinsa karkashin hamata sai janyo harshen na dama da harshen na hagu sai ya dora su kenan akan kafadarsa ta hagu kenan a nan damtsan shi da kafadar shi ta dama ya bayyana da su to shi yin wannan alidiba wato sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kewayo bakwai da mutum zai yi na dawafi amma wannan ya keɓanta ne da dawaful kudu da dawaful umra an gane ko in dai dawafi ne na umra to in za ka fara ɗawafin to za ka yi irin wannan yafe ka fito da kafaɗarka ta dama haka ɗawaful kudu kamar yadda bayanin ya gabata ɗawaful kudu wajibi ne ga mai hajji kirani da mai hajji ifradi duk wanda zai yi hajji ifrad ko hajji wadda take kiran to an wajabta masa yin dawaful kudu idan zai yi wannan dawaful kudu to sunna ne ya yi alibdiba ya fito da kafadarsa ta dama haka wanda zai yi dawafi na umra shi ma an sunnanta masa yin wannan yafi da ake kira shi alibdiba to shine a nan wato wannan sahabi ya alabun umayya Allah ya kara masa yadda yake cewa fafan nabiyu sallallahu alaihi wasallama mufadi'an bi hurdin akhdar yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi dawafi mufadi'an manzon Allah ya fito da kafadarsa ta dama wato da mayafinsa wanda yake tsanwa tsanwan mayafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya da shi me za mu iya fa'idanta a ƙarƙashin wannan gaba halaccin yin ɗaukan irami a cikin wani kalan tufafi wanda yake na daban ko da ba fari ba amma abin da ya fi dacewa fari shine sunna in har farin bai samu wato kowane kalan tufafi mutum yana iya yi da shi kamar yadda shi a nan ya alabun umayya mayafin da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wannan yafi da shi wato tsamwa ne kaga shi kuma wannan dawafi daman in ma ya kasance daman shi irin wannan yafi a cikin dawafi na umra ko kuma dawaful qudum ko kuma dawa wannan ko kuma ko wannan ko kuma dawaful qudum kenan ga mai haji ifradi ko haji kirani kamar yadda bayani ya gabata hajjin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yi haji ce wanda take kirani wanda bayani ya gabata hikima game da fito da wannan kafaɗa ta dama shine lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa za su zo hajji za su zo makka domin yin umra wadda a shekara ta shida kafiran makka sun hana su shiga makka aka yi sulhu a nan hudaybiya cewa a shekara ta baɗi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da jama'arsa su zo su dawo su zo su yi umra za a ba su dama to shine kafin su zo sai suka samu labarin jita-jita ta yaɗu a birnin makka cewa ai masassara ta madina duk ta koma ɗaya jikin sahabbai ma'ana jikinsu duk ya kanjami duk yunwa ta cin musu don haka su mushrikai sai suka zo suka zauna a nan masallacin Allah mai alhurma suka koma kan duwatsu suka zauna nan kusa da ka'aba su ga abin da ake faɗa haka ne to da aka zo za a fara wannan ɗawafi na umra manzon Allah sai ya ce ma sahabbansa kowa ya fito da kafaɗarsa ta dama ma'ana ya yi ba manzon Allah ya ce kowa ya fito da wannan kafaɗarsa ta dama a nuna musu abinda ake faɗa ba haka bane jita-jita ce ƙarya ce an gane ko to a lokacin nan kowa ya fito da wannan kafaɗarsa ta dama wannan ita ce hikima kuma abin sai ya zama sunna akan mu har zuwa kiyama kuma ita wannan sassaka ita ma a wannan lokaci ne manzon Allah ya ce kowa ya yi sassaka a wannan kewayo uku na farko domin a nuna musu abin da ake faɗa ba haka bane har yau muminai suna da kuzarinsu sai ga yan mushirikan da kansu suke faɗa suke cewa ku kalle su yadda suke tsalle kamar 'ya'yan murayi kenan abin da ake faɗa ba haka ba to don haka a takaice shi wannan ibtiba da mutum zai yi wannan yafe a dukkan kewayo bakwai kin zai yi a ɗawafinsa na umra ko kuma ɗawafin kudu amma ita wannan sassaka ita ta keɓanta ne da kewayo uku na farko an gane ko ta keɓanta ne da kewayo uku na farko kuma kamar yadda hadisi ya tabbatar a kewayo uku na farko gaba ɗaya tun daga gindin hajarul aswad har ka zagayo dukkan shi sassaka za ka yi tare da cewa a wannan shekara da aka zo da za a yi a umra da manzon Allah yi a daidai daga hajarul aswad wato zuwa rukunin yamani inda kenan su mushrikan ba sa ganin muminai a nan manzo Allah sai ce kowa ya tafiya amma a hajjin sa na ban kwana sassakar da manzon Allah ya yi tun daga alhajarul aswad sai da ya ya ga yau zuwa gare shi don haka a kewayo uku na farko gaba ɗaya mutum zai yi sassakar amma shi fito da kafaɗar gaba ɗaya a kewayo bakwai ƙin mutum zai yi kenan don haka shi fito da kafaɗar dama babu shi a ɗawaful ifada kuma babu shi a ɗawaful wada kenan ya taƙaita ne ga ɗawaful kudu ko kuma ɗawaful umra sannan hadisi na gaba hadisin anas allah ya kara masa yadda ke faɗa kana yuhillu minnal muhillu fala yunkaru alaihi ya ce a ranar arafa daga cikinmu wato akwai wanda ke yin talbiya shine faɗar labbai kallahuma labbai daga murya game da faɗar labbai kallahuma labbai ya ce fala yunkaru alaihi ba a yi masa musu wa yukabbiru minal mukabbir kuma daga cikin mu akwai mai kabbara mai fadar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd fala yunkaru alaihi shi ma ba a yi masa musu wannan kenan a ranar arafa sahabbai sun kasu kashi biyu game da zikiri wasu iya abin da suke faɗa suke maimaitawa shine labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak tun daga fitar su daga nan mina zuwa arafa kuma da dawowar su daga arafa har zuwa musdalifa shine anan Anas yace kana yuhillu minnal muhillu yace wani daga cikin mu na daga muryarsa game da fatar labbai kallahuma labbai fala yunkaru alaihi ba a yi masa musu wa yukabbiru minnal mukabbir me kabbara daga cikin mu na kabbara fala yunkaru alaihi shi ma ba a yi masa musu manzon Allah yana jin su wasu suna kabbara wasu suna talbiya babu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musa musu to dan haka wannan yana nuna mana a ranar arafa kenan an so a yawaita talbiya mutum ya yawaita faɗar labbai kallahuma labbai wani kuma wanda ya so ya yawaita kabbara duka wannan ya tabbata kenan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ita talbiya ba a yanke ta sai an zo an yi jifa na farko kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun fitarsa daga makka ko kuma tun lokacin da ya ɗauki harari maza Allah bai yanke ba game da faɗar labbaika Allahumma labbaika har aka kai ran takwas ga wata maza Allah ya fita zuwa Mina ya kwana a Mina sannan ran tara ga wata ya fita zuwa Arafa maza Allah yana faɗar labbaika Allahumma labbai ya je ya wuna a nan Arafa da rana ta faɗa maza Allah ya kamo hanya zuwa Musdalifa yana labbaika Allahumma labbai ya kwana a musdalifa aka wayi gari ya kama hanya zuwa mina domin yin jifa maza Allah yana fadar labbaik Allahumma labbaik bai yanke fadar labbaik Allahumma labbaik sai da yi jifa na farko a ran goma ga wata da haka kenan wannan hadisi yana nuna mana yinin arafa gaba daya zuwa arafa da dawowa za a yawaita talbiya har ma lokacin da aka zo musdalifa har ma lokacin da aka kwana aka wayi gari aka kama hanya za a je mina masu kabbara suna kabbara masu talbiya suna talbiya har sai an je an yi jifa na farko to shine anan yace kana yuhillu minnal muhillu me daga murya game da fadar labbaik allahumma labbaik nayi yace fala yunkaru alaihi ba a yi masa musu wa yukabbiru minnal mukabbir kuma mai kabbara na kabbara fala yunkaru alaihi kuma shi ma ba a yi masa musu wannan hadisi yana ƙara fa'idantar da mu mazan jiya sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa ganin aikin asha su ja bakin su su kafi in dai abu ne mutum ya zo da shi wanda ya saba ma shari'a to sai sun masa inkari sun nuna masa cewa abin nan fa da kai ba daidai ba ne shine anan anas anas yake ce mana fala yunkaru alaihi ba a yi masa musu inda cewa abu ne wanda bai dace ba tuta sai an samu ni a haru kuma manzon Allah yana jin su ba wanda manzon Allah ya masa musu sannan hadisi na gaba hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda yake faɗa ba asani rasu ba asani nabiyu sallallahu alaihi wa sallama fi saqat yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya aika ni a dare na muzdalifa na kwanan muzdalifa fi saqal wato game da tarkaci idan aka ce asaqal su ne tarkaci wanda yake na dan bulaguro kaga dan bulaguro ai yana dauke da su wata sako cikin shi da wata shimfiɗa da wata buta da wata sanda da wasu tarkace dai haka wanda daman fitar su zuwa arafa wani bulaguro ne na musamman saboda tafiya ce kusan kilo kusan goma sha biyar idan ka ɗauka tun daga nan mina in kuma daga musdalifa ne kusan tafiya ce kilo goma sha biyu to waɗannan tarkace da aka kwasa aka tafi da su da aka zo nan musdalifa da dare ya raba maza Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗannan tarkace da aka fita da su arafa maza Allah sai ya sa aka lauta su ya haɗa abdullahi dan abbas da wannan tarkace cewa ya yi gaba shi ne ake kira asadan ya ce maza Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya aika ne fi ma'ana ai ma'asadan tare da tarkacen kaya wanda muka je arafa da su au qala fi dha'afa ko kuma cewa manzon Allah ya aika ni a cikin ramuna na su ne mata da kankanin yara min jam'in wato daga nan musdalifa bilailin a cikin dare jam kamar yadda bayani ya gabata suna ne daga cikin sunayen musdalifa kar mu manta hadisi ya gabata manzon Allah yake cewa waqaftu hauna sai ya ce wa jam'un kulluha mawqif na tsaya a nan sai ya ce musdalifa gaba ta wurin tsayuwa ne kamar yadda ibn al-asir Allah ya ji kansa yake faɗa a cikin littafinsa al-bidaya wan nihaya yace an ambaci musdalifa da sunan jam domin nan ne gunda annabi adam alaihi salam da hawa suka haɗe bayan Allah ya saukar da su wato daga aljanna bayan an sauko su zuwa doron ƙasa duk da cewa babu hadisi tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya nuna haka kawai illa hikaya kamar yadda malamai suke to suka ce shine sababin abin da yasa aka ambaci da wannan gu jam to shine anan yace ba asalin nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama fi saqal yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aika ni tare da tarkacen kaya aw qala fi dha'fa ko kuma ya aika ni a cikin ramna na su ne mata da kankanan yara min jam'in daga nan musdalifa bilailin a cikin dare an gane ko ba'un anan bi ma'ana fi azzarfiya ai fi laili kamar yadda yake cewa wa inna wa inna wa innahum la wa innakum latamurruna alaiha alaihim musbihi sai ce wa bil layl ai wa fil layl wa innakum latamurruna alaihim musbihina sai yace wa billayl ai wa fil layl to shine anan yace bilailin ai fi lailin a cikin dare to wannan hadisi yana nuna cewa rangwami ne wanda aka ma ramnana su ne mata da kankanan yara wato idan dare ya raba wato za su iya barin musdalifa su je can mina su yi jifa kafin a wayi gari wato jama'a su zo cinkoso ya yi cinkoso don haka tun cikin dare mata da kankanin yara to wannan za a iya tada su su yi gaba su tafi can musdalifa su tafi can mina su yi jifa kamar yadda a nan abdullahi dan abbas yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya tura ni kenan a cikin ya aika na a cikin ramna na su ne kenan mata da kankanin yara a cikin dare muka bar musdalifa muka je mina domin yin jifa kamar yadda akwai hadisi na cikin sahihain riwaya ta abdullah wanda yantaccen bawa ne na asma diyar abubakar allah ya kara mata yadda asma ta sauka a nan musdalifa lokacin da ta sauka sai ta tashi cikin dare tana sallah lokacin da ta yi sallah wani ɗan lokaci sai take tambayar shi wannan yantaccen bawon da sai take ce masa halgabar kamara wai shin wata ya fake sai ya ce mata a'a ta ci gaba da sallah zuwa jimawa ta tambaye shi shin wata ya fake ya ce da ita a'a ta dai ci gaba da sallah zuwa jimawa ta koma tambayarsa shin wata ya fake ya ce eh kwarai wata ya fake ya fake a lokacin nan sai ta ce to tashi mu tafi a lokacin nan yake faɗa yake cewa muka lauta ni da ita muka zo nan mina muka yi jifa a nan jimratul aqaba sannan kuma asma'u ta dawo nan masaukinta a nan muzdalifa kuma ta sallaci sallar asuba an gane ko a cikin daren suka bar muzdalifa suka je ta yi jifa kuma sannan suka dawo gunda inda ta sauka a nan muzdalifa kuma suka sallaci sallar asuba a nan sai take faɗa wato sai nake faɗa mata sai nake cewa ya ke asma hakika ku mun yi jijjifi ba mun yi jijjifi sai take cewa ya bunai inna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama adina gizon take cewa ka tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ya ba mata wannan izini ya musu rangwame cewa tun a cikin dare za su iya tafiya su je su yi jifa in dare ya raba kenan bayan nisfin lai kenan anan mata da kankanan yara da dattawa waɗanda suke ramnana da marasa lafiya to wannan gaba ɗaya an musu rangwame su taho nan mina su zo su yi jifa kafin a wayi gari wato cinkoso ya haɗu to shine a takaice nan malam ya zo mana da wannan hadisi na ibn abbas kenan wanda yana fa'idantar da mu rangwame ne kenan mata tun cikin dare suna iya zuwa su je su yi jifa da duk wasu ramnana kamar yadda hadisi na gaba hadisin aisha allah ya kara mata yadda take faɗa ista'azanat saudatu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lailatul muzdalifa wato sauda bintu zam'a matar matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta nemi izini a gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a daren musdalifa daren da ake kwana a nan musdalifa ta nemi izinin an tadfa a qablahu wato ta yo gaba kafin kenan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya baro musdalifa tun cikin dare ta nemi a bata izinin cewa ta yo gaba aisha take faɗa wa kanat sabqa wato ita sauda Allah ya kara mata yadda mace ce ce wadda take mai nauyin jiki domin mace ce ce wadda take kiba-kiba tana da nauyin jiki fa azina laha manzon Allah sai ya bata izinin cewa tana iya yo gaba ta zo ta yi jifa kafin gari ya waye don haka da wancan hadisi da wannan hadisi gaba ɗayansu hadis hadisai ne waɗanda suke muttafaqun alai don haka dai a takaice wannan yana nuna mana kenan halaccin ko kuma rangwame kenan ga mata da ƙanƙanan yara da marasa lafiya da dattawa za su iya zauwa kenan tun cikin dare kenan bayan nisfin laila amma sai in dare ya raba in dare ya raba kenan za su iya yiwu gaba su zo su yi jifa kafin gari ya waye wanda wannan yana ƙara nuna mana kyawun fuska ta musulunci duk wani mai rauni wato musulunci yana ƙoƙarin cewa a taimaka masa sannan hadisi na gaba hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda yake faɗa mazan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da mu la tarmul jamrata hatta taqulu ash-shams maza Allah yace kar ku jefi wato ramin aqaba kinan aljamratul kubra kar ku jefe ta maza Allah yace hatta taqulu ash-shams sai rana ta hudu jifa na farko da ake yin shirin goma ga wata to bayyana cewa ayi wannan jifa sai bayan wato huduwar rana don haka game da wannan matsala malamai suke da maganganu kusan guda hudu magana ta farko shine wasu malamai sun tafi akan cewa bayan nisifin lai ya halatta ga wanda yake mai rauni da ma wanda yake mai karfi su je su yi jifa kamar yadda al'imamu ahmad da al'imamu shafi suka tafi akan haka wasu magana ta biyu wasu malamai suka ce kwata-kwata baya halatta mutum ya yi jifa sai bayan ketowar alfijir da ma shi mai raunin da wanda yake mai karfi wannan kuma faɗa ce ta al'imamu abu hanifa faɗa ta uku suka ce in dai mutum yana da ƙarfi to baya halatta ya yi jifa sai bayan ketowar alfajir amma duk wanda yake da uzuri wanda yake mara lafiya ko mai rauni ko mace wannan bayan nisfin laili za su iya zuwa su je su yi jifa faɗa ta hudu ita ce mai rinjaye duk wanda yake da hali yake da iko mana yake da ƙarfi to bai ya halatta yi jifa sai bayan ketowar wato sai bayan huduwar rana kamar yadda a nan maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tarmul jamrata hatta ta kulu ashams kar ku ji jifa maza Allah ya ce sai rana ta hudu don haka duk wanda yake mai karfi to bai ya halatta yi jifa tun cikin dare ko bayan ketowar alfijir sai idan rana ta hudu sannan zai je yi jifa amma duk wanda yake gajiyayye mata da kankanan yara da marasa lafiya wannan tun cikin dare bayan nisfin laili za su je su yi jifa kamar yadda waɗancan hadisai suka gabata don haka wannan hadisi na abdullahi dan abbas kamar yadda malam yake faɗa rawahul kamsa illan nasa'i malam yake cewa akwai datsewar sanadi wato a cikin hadisin domin alhassan al'urani wato bai ji ba hadisin daga abdullahi dan abbas tare da cewa shek nasir albani allah ya ji kansa ya inganta hadisin a cikin irwa'ul gari domin hadisin yana da shawahid da mutaba'at abinda hadisin yake fa'idantar da mu kenan duk wanda yake da ƙarfi yake da iko to bai ya halatta ya yi jifa sai bayan huduwar rana amma duk wanda yake bai rauni kamar yadda waɗancan hadisai suka gabata kenan tun cikin dare bayan nisfullai mata da ƙanƙanin yara da dattawa za su iya zuwa da waɗanda suke marasa lafiya wato su je su yi jifa sannan hadisi na gaba aisha allah ya kara mata yadda take faɗa arsalan nabiyu sallallahu alaihi wa sallama bi ummi salamata lailatan nahar wato manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya aika ummu salama ya aika a tafi da ummu salama a daren wato shine layya an gane ko kenan daren kwanan musdalifa shine dai lailatul nahar faramatil jamrata wato ummu salama ta jefi jamratul aqaba qabla al-fajr wato gabanin huduwar al-fajr thumma mabat fa afabat sannan kuma ta wuce makka ta je ta yi ɗawaful ifada al'imamu abu dawud ya rawaito wannan hadisi danganansa na kan sharaɗin al'imamu muslim illa kasancewar wannan hadisi bai inganta ba hadisi ne munkar don haka shek nasir albani ya raunana wannan hadisi a cikin ba'ifu abi dawud an gane ko hadisi ne munkar don haka dai wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da izini na cewa ta je ita ce dai sauda bintu zama ita ce anan manzon Allah ya ce to ta yi gaba ta je ta yi cifa saboda tana da nauyin jiki don haka dai a takaice shi wannan hadisi na Aisha bai tabbata ba na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aika ummu salama a daren kenan ranar a daren layya na cewa ta je ta yi jifa ta je ta yi jifa kafin alfijir ya keto sannan kuma ta zo maka ta yi ɗawafin ifada sai dai mu san da cewa hadisai sun gabata ramnana wanda mata ku suna daga cikin ramnana kamar yadda ubangiji ta ala ke faɗa illal mustafa afina minar rijali wan nisa'i wal militani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila don haka in aka ce adda'afa raunana ko kuma al mustafa'un to sai ka sanya mata da kankanin yara sannan mazaje kuma waɗanda suke marasa lafiya duka sai ka sanya su a ciki sannan hadisi na gaba hadisin urwa ibn mudarris Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa man shahida salatana hazihi duk wanda ya halarci wannan sallar tamu ya'ani bil muzdalifa anan muzdalifa wace sallah manzon Allah yake nihi ita ce sallar asuba ma'ana duk wanda ya halarci sallar asuba a nan musdalifa fa waqafa ma'ana manzon Allah ya ce ya ci gaba da tsayuwa tare da mu a nan kenan mash'arul haram hatta na dafa har a kai lokacin da za mu baro musdalifa domin mu je mu na mu jifa manzon Allah ya ce wa qad waqafa bi arafata qabla zalika lailan aw naharan kuma alhali ya riga ya tsaya tuntuni a arafa a cikin dare ko a cikin yini don haka wannan gaba tana nuna mana tsayuwa arafa ba ta kibanta ba a cikin yini an gane ko mutum ya tsaya a cikin yini ko kuma ya tsaya a cikin dare kuma tare da cewa a magana mafi rinjaye ita tsayuwa arafa idan aka wayi gari ran tara ga wata tun bayan ketowar alfijir to har izuwa ketowar alfijir na ranar layya awa 24 gaba ɗayansa wannan shine lokacin tsayuwa arafa mutum ya tsaya a cikin yini ko ya tsaya a cikin dare tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa a cikin yini tsayuwa arafa tana kasancewa daga bayan gushewar rana izuwa fadawarta idan ka tsaya kafin gushewar rana wannan ba a kiran shi tsayuwa arafa suka ce domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai shiga ba filin arafa wurin tsayuwa sai bayan gushewar rana amma a magana mafi rinjaye kenan ko da safe ko da yamma illa kasancewar an so mutum ya shiga filin arafa bayan gushewar rana kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga kenan mutum ya je ya tsaya a cikin yini amma duk wanda ya tsaya a cikin yini ya tabbata cewa dole ne ya kai har zuwa fadawar rana shi kuma tsayuwa a cikin dare kenan sai ka ce ka tsaya wani yanki wanda yake na dare kenan in cikin dare ne dai ya zamanto mutum ya kai bayan nisful layl mutum yana tsaye a arafa to shine anan ya ce wa qad waqafa bi arafata qabla zalika laylan aw nahara alhali ya tsaya a nan arafa a cikin dare ko a cikin yini maza Allah ya ce faqad tamma hajju tabbas wato hajjinsa ta cika wa qada tafasaru maza Allah ya ce kuma ya cika ibadar shi ta hajji idan aka ce at-tafas wato shine aiki daga cikin ayyuka na hajji ko kuma waka ba ta fasahu ma'ana ya aski gashin sa kenan kamar yadda ubangiji ta ala yake faɗa kun mani ya kahu ta fasahu ma'ana alhazai su cika aikin su wanda yake na hajji to akan wannan hadisi wasu malamai suka tafi akan cewa wato kwanan muzdalifa suka ce rukuni ne daga cikin rukunnan hajji duk wanda ya yi hajji ya gama bai tsaya bai kwana ba a nan muzdalifa suka ce bai da hajji to amma a magana mafi rinjaye kamar yadda jumhurin malamai suke kan haka kwana a muzdalifa wajibi ne daga cikin wajibobin hajji ba rukuni ba ne daga cikin rukunanta in mutum ya yi hajji bai kwana ba a nan muzdalifa hajjinsa ta inganta sai dai ya bar wajibi daga cikin wajibatul hajji dole ne ya ba da fidiya ya yanka rago ko ya ciyar da miskini shida kowane miskini ya bashi mudu biyu ko kuma ya azumi uku an gane ko domin dalilai da dama da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda suke nuna cewa kwanan musdalifa baya daga cikin rukunan hajji amma ita tsayuwa arafa wannan babu sabani a wajen malamai tsayuwa arafa wannan rukuni ce daga cikin rukunan hajji duk wanda ya hajji ya gama bai tsaya ba a arafa tukka shi da hajji domin manzon Allah ya faɗa alhajju arafa alhajju arafa haka manzon Allah ya faɗa ya maimaita sayuwa arafa manzon Allah ya ce ita ce hajji sayuwa arafa ita ce hajji kenan babu hajji ka duk wanda bai tsaya a arafa ba to don haka shine a nan ya ce man shahida salata na hafi duk wanda ya halarci wannan sallata mu ma'ana ya sallaci sallar asuba a nan musdalifa an gane ko don haka kenan wannan yana nuna cewa dole ne mutum ya sauka ya kwana a nan musdalifa sai dai waɗanda aka musu rangwame fa waqafa ma'ana manzon Allah ya ce ya ci gaba da tsayuwa tare da mu kina a ina manzon Allah ya tsaya bayan an gama sallar asuba kar mu wanta hadisi ya gabata mash'arul haram manzon Allah ya ce ya tsaya ya fuskanci alƙibla ya ɗaga hannunsa ya yi ta addu'a sai gab da hudowar rana sannan maza Allah ya baro mashi'ar haram ya kama hanya zuwa mina shi ne ya ce hatta na dafa har aka kai lokacin da kenan muka baro musdalifa domin zuwa mina mu yi jifa maza Allah ya ce wa kadu waƙafa biya arafa ta kabla zalika lailan au nahara alhali ya riga ya tsaya a nan arafa wato a cikin dare ko a cikin yini maza Allah ya ce faƙadatan mahajju tabbas hajjinsa ta cika wa qada tafasahu kuma ya cika ibadarsa na insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك